بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جماعة السلام عليكم ورحمة الله na farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da wannan baiwa da muka samu malam da ya tattako daga inda yake da shugul ɗinsa ya ba mu wannan lokacinsa mai tsada Allah ya saka da alkhairi in ban tantance ba dai malam ka taɓa zuwa wurin nan kuwa yauwa ni dai tunane na bai taɓa zuwa ba to malam yana cikin mutanen da suke masu tsada kuma saura kaɗan mudun ya cika ya karɓi prop ɗinsa to sai nake ganin malaman jami'a duk wanda ya kusa wannan sunan to yakan kama da tsuntsun annabi isa kasan zai tashi kana ganin shi kana ganin shi to in ya haura sama sai ya bace maka to yanzu dai da kyar muke samun malam aiki yayi masa yawa ku bashi uzuri a yanayin yadda yi wannan lacca kuma kai ma ina baka uzuri wannan wuri ne namba na ɗaya a wannan unguwa to sai laccan Allah ya mata albarka ya zamana ta zo da damina da badan badan kuma haka muka so ma ruwan ya fi haka to wannan wuri fa bai iya daukan mutane ba sai a waje saboda haka kai hakuri da abin da aka samu shine zuciyar unguwan dankali shi wannan majalisi in ka zo nan to ka gama zuwa unguwan dankali komai inda ba nan ba mahadi ne saboda haka kai hakuri da abin da ka samu za ka fara karatu da mutum goma amma kafin ka farga za a ga mutane har waje kusan duk kunnen unguwan na wannan masallacin kuma darasin da aka bada gaskiya ya dace da wurin ya dace da yanayi ya dace da halin da mutane suke a kai Allah kuma ya saka da alkhairi ku ba malam uzuri gaskiya bayi da lokacin kansa komi nashi a rarrabe ne yana cikin matasa 'yan baiwa da Allah ya azurta mu da su wasu ma ba ku san su ba seminar tafsiri da aka yi na ƙasa ya gabatar da takarda bayan nan malam tun 90 zuwa yau karantarwa yake su ne suka raya haya islam sanda take bukatan a raya ta lokacin nan mu da yake gardawa ne mun zo da dattijantakanmu nan ne muke leka aji muna ganin ga wani matashi da zanzaro kuma yana larabci yana cikin waɗanda suka zamanantar da larabci suka fitar da larabci daga zamansa ainihin wato larabci wato karatun rubutun sha ka san kamai da larabci karatu na a rubuta a sha ba za ka waye ba sai suka zamanar da shi suka mai da shi jamban tujambin idan kana ji turanci to larabcin ma haka yake da kima idan kana kakka daina shu'uru bin naqas kuma su ba irin mu bane suna da fiffike guda biyu inji na'ibi Suleiman Wali yadda ka san bin Usman yana sarrafa dama da hagu to shi ma malam haka yake kuma kuna ganin sa ainihi wato wai raraye wani baiti wai ma wannan waye dan karamin sauro yace mai ko to wannan babban sauro ne mai kada urgiwa a lokacin shekara ɗaya suka yi diploma da malam kabir gombe da sufan tamin nan da yake gani duk sa'o'i ne kana dai raina kama ka gagayya ne ko da gaji an ce mai asgar tarihin karatunsu a jama'atu limamin na shuka sun suka sa mai wannan sunan a lokacin shi ne mafi karamin yaro tare da su kamar yadda muka yi karatu da su bashir lawal da su garba dan mahawayi in sun kabre da fada da bello garba nan sai mu shiga tsakanin su haka mu raba su to haka kuma Allah ke ma irin waɗannan sai kaga suna tafiya abin su gwanin ban sha'awa sun yi sa'a a rayuwa yadda suka fara da wuri kuma abin yayi tsafta mu taya su addu'a Allah ya tsawaita rayuwa ya inganta aikinsu su amfane mu duniyarmu da lahirinmu hakika ni na san zafin alkawali ne da nauyi wancan satin ya tsallake a ce wannan satin kuma ya tsallake ya yi duk yadda ya yi wallahi ya amsa wannan gayyata amma za mu so wata rana malar ran da kake da sukuni cikin natsuwa kai kanka ka tuntuɓe mu ka ce to don Allah yanzu kana da natsuwa da wadata lokaci mu zo mu baka wani topic din kuma kar ka manka amantawa da mu mu mutanen karkara ne karkara ta fara daga nan kana gotawa nan to shikenan sai ku bai na sai dala daga nan har galadimawa to kaga ai kaga karshen karkara kenan to alhamdulillah a madadin duk yan izalan da suke nan yanki da waɗanda ba yan izalan ba muna yi maka maraba muna yi maka godiya muna kuma ƙara baza ƙoƙon baranmu kar Allah ya sa abin ya tsaya Allah ya ƙara inganta basira kuma ya yalwata ya ba da guzurin yi kuma yanayin da ake ciki kuna da aiki mai yawan gaske ko da kuke hango ƙila bayan katangar da wasu ba za su hango ba kuna gani yadda duniyar ahali sunna take da yadda gwagwarmaya take ayan nan sura nan da ya karantar da mu sura ce bakan damiya akwai matsaloli na ijtima'iyya a ciki akwai matsaloli na diplomasiya ma a ciki da za a dauke ta a kai ta majalisar dinkin duniya in mun musuluntar da ita to wannan surar za mu sa kundin tsarin mulkin ta ka gani wa in ta'ifatani min almu'minina iktatalu kaga za ta yi sulhun tsakanin kasa da kasa surar gaba daya kuma dole mu gode wa musuluncin mu kullun ne la yatajazza ba wani fage da musuluncin mu bai taba ba sannan magani ne na kormato da tsegumi kaga in ja akun fasikun bi na bayin din nan to wannan zama da madaukin kanwa ya sa kan mu duk yayi fari duk inda haka gungun mutane wallahi ba su rubo da wannan guzuri tsoma kuma koda gungun malamai ne koda gungun mahaddata ne in an je musabaka inda duk aka aje su balle gungun matan biki nan kuma ainan ne headquarter to wannan musibar tana nan kuma karatu ya hana ya magance wannan matsala saren juna da ɓata juna ba bisa dalili ba da ana yi abuwa daka ba wanda ya sani yanzu koyan nan ta zama dandali saboda ka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da baka san ingancin sa ba kamar yadda mallam ya faɗa ba dole ne sai an ji ainihin bato a bakin ka ba shi bakin nan an yi shi don yayi magana ne ko maganan nan in kayi dubu ba za ta cika kwankwalatin rob ba kawai aikin banza kai ba ta da nauyi saboda ka ya jawo hankalinmu abin da zai zama kamar morality abin da za mu gyara ɗabi'unmu a nan muka tsaya muka yi aiki da waɗannan ayoyin ru'us ɗin fa ya ɗauko muhimmai a nawin ɗin ya ɗauko to Allah ya saka da alkhairi Allah ya samu amfana da abin da aka amfanar da mu ba taliki za a yi ba ni iyaka abin da zan yi kenan ba ku san malam ba mu muka taso tare suna gaba muna bi suna gaba muna bi har yanzu kuma suna nan gaban mu din muna bi Allah ya marayuwa albarka a ba a shekaru ba ba yawa tsari shi academic tana da nata tsari su sun san tsarin yawa talaka na iya girmuwan sarki ko kaman buzu da kanansa aka ce waye babba yace na wajen kudi ko shekaru yau don a gaya mai aka ce kudi yace wannan yaran ne ko shekaru ni ne saboda ka wannan shine saboda ka wannan matsayi nasu yana da nauyi gaske muna da mahaifi baba shi ma prof muna tare da shi insha Allah to amma haka za a ganshi kam yau in ka ganshi bayan wata daya bayan wata biyu bayan to ina jin wannan matsayi dai duk wanda ya kai ya zama hilal yau ya tsaya gobe ka neme shi ka rasa to da Allah a rika tuno da mu a rika dan san mana mu na kasa kasa sannan matasa kuna da aiki wallahi kuna da aiki da za ku yi koyi da rayuwa irin ta malam zan iya rubuta littafi a rayuwarsa daga haduwanmu tun daga 91 zuwa 92 muna tare kuma duk karatuttukan da muka yi da sa hannunsu ka ko ai na san shi saboda ka jajirtacce ne gaskiya ba ni mantawa lokacin salarin haya islam duka bai wuce 150 ba ko 200 amma shi na sani yana aje salarinsa na shekara ɗaya ba zai karba ba don ya sai littafi wannan dalili ma ya sa da darul hadisi bayan wannan abdurrafi'u ya aje suka duba suka duba su haga babu wani mutumin da zai iya aikin albani ma har da ƙari allah ya gafarta masa malam shine halifarsa yanzu saboda haka ku yi koyi ana faɗin hamasan mutum don a yi koyi da shi dogaro da kai amma yanzu mafiya yawa yara wai yanzu abinda suke ɗauka ma haihuwar ta zama laifi in ka haifi yaro wai yana gani yu mustafa dole wai ka biya shi wai dole ka ɗauki nauyin shi abinda yara ke nuna ma iyayensu kenan in fira suke yi ma da maman sai ka jance to me yake mana wai a wajen rayuwarsa baka da hannun jari da yawa ya komanta ko da matsalolin kare shi daga malaria da typhoid har ya fara gemu in an sa a kuɗi nawa zai biya to amma da irin waɗannan abubuwa yaron jiya ba haka yake ba yaron jiya yana buga kirjinsa ya je har ya zama mutum kuma ya dawo ma iyayensa da guzuri a ce Allah san barka wannan kuma shine asalin rayuwar dan adam an yi wasu shagubin yan siyasu shekarun baya ake ce wani na kuri da iyayensa aka ce a'a ai alfata ba wanda ya ce iyayena sun zama ba ai fata na kwarai wanda zai ce ha anaza wannan kuyi koyi da wannan tare da wannan akwai ɗimbin nauyi da ke ƙarƙashinsa in aha in ka nuna ma ƴan uwansa mata da ƴan uwansa maza wanda ya ɗauki nauyin karatunsu sai ka riƙe yatsa a cikin wannan rantsin kuma to ku koyi da irin waɗannan ka gurje ka gurje har ka zama a Sheikh Dahir Goshi yana da wani misali da yake badawa ya duk inda ilimi yake dole ka ɗauka ilimin yana da muhimmanci yace idan ka je ɗakin amarya zaka ga wani katako mai suna kabot za ga ana fesa mai turare ana shafan shi da hoda ba a son ya yi kura da za ka tambayi wannan katakon in ka taba icce ne in ya tsaya ya baka tarihi zai ce ka ganni nan kafin in zo nan wurin na sha wahala yawa ya ce ina tsaye a daji na ji kukan inji ko aka yanka ne na ji na kai ƙasa na ji ana sa wani kuma ana tsatsa gani na ji an rarrabe ni kwatsam sai na ji ana jefa ni a kori kura kwaram kwaram kwatsam sai na ji an dawo da ni gari nan ma ban tsira ba aka kai ni wani shago in ji kukan wannan inji din wani lokaci in ji an soke ni wani lokacin in ji an reɗe ni aikin ƙarshe dai na ji ana goga min samfaifa ƙarshe sai na ji ana fesa min wani abu mai kama da fenti can ƙarshe kawai sai da na ji an kawo ni nan ana shafa min turare ya ce to da katakon nan zai gaya ma abubuwan da ya biyo kafin ya zo ɗakin amarya ya sha wahala ya ce to haka malanta take haka tsari na rayuwa take don girman Allah wannan na ɗan faɗa ne ba don komai ba don abinda baka sani ba in ka sani zai taimaka maka kuma shi ma cikin darasi ne mu'adara ne Allah subhanahu wata'ala ya marayuwar mu albarka mala Allah ya ƙara kwana kada Allah jinkirta ranar yabo don dai sai ya zo to amma dai Allah ya jinkirta ranar yabo malamanmu kuma da suka yi mana jagora akan wannan da'awa da waɗanda aka hau kujerunsu da waɗanda ma ba mu same su ba amma dai ta turatunsu muke duka Allah ya gafarta musu iyayenmu ko musulmi Allah ya gafarta musu Allah ya haɗa kan musulmi ya cire mana ganin ƙyashi nan zan tsaya a madadin yan izalan mu duka da waɗanda ba yan izalan unguwan dankali ba muna godiya wannan unguwa ka sa ta a cikin tarihi unguwa ce da ba a taɓa rikicin izala da ɗariƙa ba muna da zumunci mai ƙarfi kuma muna gaya wa junanmu gaskiya saboda ka wannan yana cikin inda unguwan ta bambanta da sauran unguwa iya duka muna da alaƙa da juna alhamdulillahi ba kuma wai tasahuli aka yi ba sunnar ainihin ake bugawa sosai muna da dattawan da suka assasa wannan da'awar da ba za mu manta da su ba akwai malam lawal suleiman yarus akwai malam adam usman shi yana nan daga cikin iyalansa ma yanzu akwai jahabi zalimamai mu ma ni ma su ne sanadiyansu na zo wannan unguwar ina lidaru can unguwar taba to wannan dalili yasa shekara ashirin da suka wuce din nan har tun 93 ma muke nan daga nan muke zuwa haya islam mu dawo to tun a wannan lokaci makarantunmu ba ka tantance a matan waye da waye na an taba kira ni ina dan ustazo na kawai da aka mun tambaya na tabko wata magana irin na wa'azin da irin wa'azin da wanda ake da manual sai da malam adam ya kira ni yace zo yace kaga matan nan biyu bisa uku duk ba matan yan kizala ba irin waɗannan maganganu ka rika dan janye su to daga wannan lokaci ya koya min furuci in zan magana sai na tantance saboda ka wallahi alhamdulillahi muna falfahari da wannan ci gaba da muka samu kai ma na dan gutsura maka ne domin in ka je ka samu cikin addu'o'i kuma ku rika kawo ma wurin hari yana bukatan da'awa da irshadi Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya biya da aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh